الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi daya ga watan Sha'ban hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440 wanda ya dace ma bakwai ga watan hudu shekara ta 2019 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna riyadu salihi kafin darasi na yau muna da 'yan tambayoyi guda biyu tambaya ta farko shine dan uwa ke cewa yaya sifar wankan janaba take a takaice sifar wankan janaba ko mu ce wanka na ibada domin duk wani wanka da Allah ya shar'anta mana sifarsa da kaifiyarsa ɗaya ce iya abin da yake bambanta su ita ce niyya yadda mutum zai yi wankan janaba haka mai wankan yankewar jinin al'ada haka za ta yi haka mai wanka na yankewar jinin biki ita ma haka za ta yi mai wanka na ɗaukan harami haka zai yi mai wankan juma'a haka zai yi mai wankan idi haka zai yi in za a wanke mamaci shi ma haka za a yi duka sifar da kaifiyar ɗaya ce ba su da bambanci iya abinda yake bambanta su ita ce niyya abinda yake cikin sahihai riwaya ta aisha allah ya ƙara mata yadda game da sifa ta yadda manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake wankan janaba aisha take faɗa take cewa yakan karkato makayi ya zubo ruwa a hannuwansa a hannunsa sannan sai ya wanke hannuwansu uku kafin ya tsoma su a cikin makayi idan ya gama haka ta ce yakan ɗauko ruwa da hannunsa na dama yana zubawa yana cudawa da hannunsa na hagu sai ya wanke abin da yake tsakanin cibiyarsa wato izuwa gwiwoyinsa ma'ana duk abin da ya shafi wannan muhalli na ƙazamta za Allah sai ya wanke bayan haka ta ce sannan sai ya ɗauko ruwa ya kurkura bakinsa ya shaƙa sai ya yi su bayan haka ta ce kuma sannan sai ya wanke fuskarsa su uku sannan hannun dama zuwa gwiwar hannu su uku hannun hagu shi ma zuwa gwiwar hannu su uku sannan bayan haka sai ya tsoma hannuwansa sai ya shafi kansa da kunnuwa bayan haka aisha ta ce sai ya wanke kafarsa ta dama zuwa idan sau sannan ya wanke kafarsa ta hagu zuwa idan sau a takaice dai arwalla cikakka bayan haka aisha allah ya kara mata yadda ta ce sai ya tsoma hannuwansa cikin makayin ba tare da ya jinko komai na ruwa waza allah ya murza gashinsa da ya murza gashinsa sannan ya mai da hannuwansa cikin makayin ya ɗauko ruwa ya zuba akan yana cudawa sai da ya so uku sannan kuma sai ya ɗauko ruwa ya zuba a sauran jikinsa gaba ɗaya wannan kenan sifar abin da ya zo daga aisha allah ya kara mata yadda to haka wannan sifa ta zo daga maimuna allah ya kara mata yadda bambancin hadisi na aisha da na maimuna bayan ya shafa ruwa a kansa ya shafa a kunnuwansa to sai ya jinkirtar da wanke kafafuwansa miyayi sannan sai ya tsoma hannu kawai ya ɗauko ruwa ya murza gashinsa sannan ya mai da hannuwansa ya ɗauko ruwa yana zubawa a kai yana wankewa sai da ya tsoro sannan kuma sai ya ɗauko ruwa ya zuba a sauran jikinsa gaba ɗaya ya wanke a ƙarshe sai ya koma gefe sai ya wanke ƙafarsa ta dama zuwa idan sau sannan ya wanke ƙafarsa ta hagun zuwa idan sau wanda yin hakan shine cikar arwallarsa kuma shine cikar wankansa don haka kuma akwai riwayu da dama waɗanda suka zo wanda manzan Allah yake umarnin mu cewa mu fara wanke ɓangaren dama kafin na hagu kenan bayan mutum ya zuba ruwa a kansa ya murza su uku ya wanke su uku idan zai wanke sauran jikin shi kenan ɓangaren dama zai wanke tun daga sama har zuwa ƙasa sannan kuma ya wanke ɓangaren hagun tun daga sama zuwa ƙasa to a taƙaice wannan shine sifa ta wankan janaba kuma shine sifa ta dukkan wani wanka na ibada wanda Allah ya shar'anta mana shine wani dan uwa yake cewa a lokacin da kake cikin wankan kafin ka gama sai hannunka ya shafi gabanka to menene matsayin wannan arwalla ta warware ko kuma sakewa zaka yi ba maganar warwarewa shafar gaba baya daga cikin abubuwan da ke warware arwalla kai tsaye sai idan mutum ya shafi gabansa da shahawa inda shahawa ne mutum ya shafi gabansa kuma ba tare da wani shamaki tsakanin tafin hannunsa da gabansa to arwalla ta warware kamar yadda malamai suka hada tsakanin hadisai guda biyu waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kowanne daga cikinsu hadisi ne sahihi hadisin talib ibn ali Allah ya kara masa yadda da hadisin busra hadisin busra Allah ya kara mata yadda take cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa man massa zakarahu falyatawadda manzo Allah yace duk wanda ya shafi gabansa to ya sake arwalla hadisi ne sahihi to sai ga hadisin dalq ibn ali Allah ya kara masa yadda shine yake faɗa yake cewa an faɗa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam na ce masa mutum ne ya shafi gabansa shin na kan shi sake arwalla manzan Allah sai yake cewa wahal hiya illa bubatun minka auka makala manzan Allah ya ce gabanka ai bai zamanto ba face wata tsoka ce ta jikinka wani bangare ne na jikinka kaga shi wannan hadisi na dalib ibn ali yana nuni zuwa cewa shafar gaba ba shafar gaba baya warware arwalla shi kuma wancan hadisi na busra Allah ya kara mata yadda shi kuma yana tabbatar da duk wanda ya shafi gabansa to ya sake arwalla don haka malamai suka hada kan waɗannan hadisai guda biyu shi hadisin busra yana nihin cewa duk wanda ya shafi gabansa da shahawa to dole ya sake arwalla shi ko wancan hadisi na dalak ibn ali yana nuni akan cewa duk wanda ya shafi gabansa ba domin wata shawa ba to ba magana sake arwalla a kansa don haka kenan kana cikin wannan wanka idan ka shafi gabanka in dai ba da shahawa ba ne ba to arwallarka tana nan ba abin da ya same ta amma inda shahawa ne mutum ya shafi gabansa to sai ya sake jaddada arwalla to irin wannan wanka idan ka yi shi idan ka fito ba magana yin wata arwalla da wannan wanka za ka yi sallah kamar yadda haka kin shi ne ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya ta biyu da menene yake yawa wai dangane da wannan wata na sha'aban wannan wata na sha'aban yana ɗaya daga cikin watannin da ake son mumini ya yawaita azumi a cikinsa kamar yadda aisha allah ya kara mata yadda ta rawaito mana cewa babu wani wata wanda manzan allah sallallahu alaihi wasallam ke yawaita azumi a cikinsa sama da watan sha'aban aka masa tambaya aka ce ya rasulallahi kana yawaita azumi a cikin wannan wata na sha'aban menene hikima menene sababi wanzu Allah ya ce wannan wata na sha'aban wata ne wanda ake ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga ubangijinsu maza Allah ya ce don haka ina ƙaunar a zo da aiki na halin ina azumi don haka babu watan da manzan Allah yake yawaita azumi a cikin shi sama da wannan wata na sha'aban don haka yawaita azumi a cikin wannan wata sunna ne an gane ko mutum ya yawaita azumi a cikin shi wannan sunna ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sabanin watan da ya wuce watan rajab wanda wasu suka bata lokaci a cikinsa wanda babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato game da azumin watan Rajab daidai da hadisi daya daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacce game da azumin watan Rajab babu dukkan hadisan da suka zo game da azumin watan Rajab kamar yadda al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa ya wallafa littafi na musamman ya tattaro dukkan hadisan da suka zo game da fadula ta watan rajab yake cewa gaba ɗayan hadisan daga hadisai waɗanda suke na ƙarya sai hadisai waɗanda suke ra'ifai daidai da hadisi ɗaya ba don haka iya abin da yake sunna kenan wannan wata wanda jama'a suke gafala game da shi watan sha'aban shine ya dace mutum ya yawaita azumi a cikinsa domin akan ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala haka manzan Allah ya ce don haka ina so ina kauna a zo da aiki na halin ina azumi don haka nake yawaita azumi a cikinsa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul fada'i kuma muna cikin baban da ke bayani game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa wato na karfafa wajabcin zakka wanda bayani ya gabata zakka rukuni ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar kamar yadda malam ya zo mana da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke faɗa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce buniyar islamu ala khams shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان wannan hadisi yana tabbatar mana zakka rukuni ce daga cikin rukunan musulunci guda biyar bayan sallah ita ce gimshiki na uku wanda wannan kuma yana nuni zuwa mahimmancin zakka wato a cikin musulunci wanda mun wuce da ayoyi da sauran hadisai mun tsaya ƙarshen hadisi na abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاؤوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أبنيائهم وترد على فقرائهم متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب فقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله faman qalaha faqad asama minni ma lahu wa nafsuhu illa bihaqqihi wa hisabuhu ala Allah فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقالا كانوا يعدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منئه فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق متفق عليه وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بعمل يدخلني الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا متفق عليه وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنسح لكل مسلم متفق عليه malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan riwaya ce ta abdullahi ɗan abbas Allah ya ƙara musu yadda ke faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika mu'ab dan jabal Allah ya yadda da shi zuwa birnin yaman kamar yadda wannan hadisi ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabbansa ya zaɓi mu'ab da abu musa ash'ari a shekara ta goma manzon Allah ya aika su zuwa birnin yaman a matsayin su ne malamai domin karantar da su hukunce-hukuncen addini kuma su ne matsayin alkalai kuma su ne matsayin waɗanda suke masu kira zuwa kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada wanda a wannan gaba kamar yadda bayani ya gabata nauyi ne wanda Allah ya ɗora ma shugabanni dole su ɗau su tankaɗe su rauraye su zaɓi wasu daga cikin jama'a a zaɓi masana a tura su zuwa garuruwa domin karantar da mutane addini shine irin abin da wasu ƙungiyoyi na addini suke yi musamman irin su ƙungiya ta izala ƙungiyar ahalus sunna wani jama'a a irin lokaci wanda yake na ramadan sukan ɗauki nauyin wasu daga cikin malamai su aika su ƙauyuka da sauran garuruwa domin su je su karantar da mutane a cikin wannan wata game da abin da ya shafi hukuncen-hukuncen ibada asali shine wannan gaba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan tura wasu daga cikin sahabbansa wasu yankuna na duniya domin karantar da mutane addini an gane ku shine kenan asali kenan game da nauyin da Allah ya dora ma shugabanni dole ne ya zamanto wannan nauyi ne za su dauka a kansu shi ne ya ce lalle manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya aika mu'az Allah ya ƙara masa yadda zuwa birnin yaman faƙada sai manzon Allah ya faɗa masa kafin ya je kamar yadda yake cikin wata riwaya manzon Allah ya ce ma mu'az innaka ta'ati qauman ahla kitabin yace ya kai mu'az ka san da cewa zaka je ka samu wasu mutane mazawwa littafi idan aka ce mazawwa littafi ahlul kitabi wannan lakabi ne wanda ya takaita akan yahudawa da yan musha kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya musu wannan lakabi a cikin alqur'ani ya ahlul kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala allahi illa al-haq shine yace lalle zaka je ka samu wasu mutane mazawwa littafi saboda galibin mazauna birnin yaman a wannan lokaci yahudawa ne da yan mushar maza Allah ya ce masa shi ne a wannan riwaya sai ya ce masa udu'uhum ila shahadati Allah ilaha illallah wa anni rasulullah maza Allah ya ce ka kiraye su zuwa tabbatar da cewa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah mahalicin kowa da komai kuma da tabbatar da cewa ni manzo ne na Allah wanda ya turo ni zuwa dukkan duniya gaba ɗayanta har zuwa kiyama wanda a waccan riwaya ne yace masa sai yace innaka tati qauman ahla kitabi sai yace falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah ya ce farkon abin da za ka kiraye su zuwa gare shi ka kiraye su shi ne kalimatu shahada shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah da tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala wanda wannan gaba tana nuna mana farkon abin da ya zama wajibi akan malamai su ba da lokacinsu su dukufa a kansa ba dare ba rana shine karantar da mutane tauhidi kenan shine albadu bil ahammi fal aham farawa da abin da yafi komai muhimmanci sannan wanda yake kusantar shi a wajen muhimmanci don haka farkon abin da ake karantar da al'umma shine tauhidi a kwankwada musu tauhidi idan sun fahimci tauhidi sannan kuma sauran abubuwa da ya shafi hukunce-hukuncen addini tsarki sallah azumi zakka sannan su biyo baya don haka shi tauhidi matsayin fantasiyon ne game da duk wani aiki na ibada idan tauhidi ya samu gun zama to duk abin da aka gina na ibada zai zauna amma matukar tauhidi bai zauna ba to duk abin da mutum ya gina na ibada wani iyazu billahi ko shekara dubu mutum yana ibada sunanta ibada rusassa don haka tauhidi matsayin fandasiyon ne game da duk wani abu wanda yake na ibada wanda karmu manta hadisi da ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ni ya faɗa cewa ya buniya islamu ala khams an gina musulunci akan ginshikai biyar sai ya ce shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ginshiki na farko kalimatu shahada sannan na biyu sai ya ce wa iqamus sala na uku sai ya ce wa ita'uz zakat na hudu sai ce wa hajjul baiti na biyar sai ce wa saumu ramadan don haka kaga anan sai aka gabatar da kalimatu shahada tauhidi shine wato tubali na farko kenan wanda ake azawa sai in ya zauna sannan komai abin da aka gina akan shi zai samu gun zama don haka shine akan wannan gaba mai akadari yake cewa awwalu ma yajibu alal mukallaf tashihu imanihi ثم معرفة ما يسله به فرد عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام yace farkon abin da ke zama wajibi akan baligi kyautata imaninsa kyautata imani me ake nihi shine wato neman ilimi na tauhidi sani na tauhidi bayan mutum ya kyautata imaninsa yace sannan abu na biyu wanda yake zama wajibi akan sa wato sanin abinda zai inganta farillarsa ta ainihi farilla ta ainihi abinda wani baya iya dauke ma wani shine sai mana misali yace ka ahkamis salati kamar hukunce hukuncen sallah wa taharati da hukunce hukuncen tsarki wasiyami da azumi don haka zaka samu galibi malamai in sun wallafa littafi na fikihu farko suna gabatar da tauhidi a farko kenan abinda ya shafi tauhidi kamar yanzu idan ka ɗauki muƙaddimatul risala ta ibnu abi zaid al-qirawani abin da ya gabatar da shi a farko muƙaddimarsa tauhidi ne gaba ɗaya sannan bayan ya gama wannan mukaddima sannan ya biyo baya da abin da ya shafi hukunce-hukuncen ibada me yasa saboda tauhidi shine foundation don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko shi a matsayin manzo sai da aka kwashe shekara goma iya abin da manzon Allah yake kiran mutane zuwa gare shi shine tauhidi ya ayyuhan nasu qulu la ilaha illallah tuflihu ya ku jama'a ku ce la ilaha illallah ku rabauta da duk abin da kuke guri a rayuwarku ta duniya da makomarku lahira sai da ya shekara goma a birnin maka yana kira zuwa tauhidi sannan allah ya turo sako aka tafi da shi zuwa saman bakwai a wani yanki na dare allah ya farlanta masa shi da al'ummarsa waɗannan salloli lokaci biyar sannan shi azumi da zakka sai a shekara ta biyu bayan an koma madina sannan allah ya farlanta mana ita hajji sai ma a shekara ta tara ne allah ya farlanta ta don haka wannan gaba tana nuna mana mahimmancin tauhidi abu na hurku shine ya kamata a karantar da mutane wallahi inda a ce mutane sun san mahimmancin tauhidi to da mutum ya yi gurin ina ma a ce darasin da ake masa a kullum gaba ɗaya darasi ne na aƙida saboda duk wanda ya fahimci tauhidi shine allah ya yi alkawalin ba shi dukkan wata nutsuwa da kwanciyar hankali da jin daɗi a wannan rayuwa ta duniya kafin makomarsa lahira don haka duk wanda yake da tauhidi tauhidi ya samu gun zama a cikin zuciyarsa ko da wani bala'i da musiba ya sauka to shi ba zai girgiza shi ba za ka gan shi galibi hankalinsa a kwance yake saboda me yasa ya riga ya kwankwaɗi tauhidi shi ne a nan ya ce sun madu'uhun ila shahadati Allah ilaha illallah maza Allah ya ce ka kiraye su izuwa tabbatar da cewa babu abin bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah mahalicin kowa da komai wa anni rasulullahi kuma da tabbatar da cewa ni manzo ne na Allah maza Allah ya ce masa fa inhum aqa'uka li zalik in har sun maka da'a sun karbi wannan kalima fa a'limuhum maza Allah ya ce to ka sanar da su أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة Allah ya farlanta musu salloli biyar a tsawon yini da dare kaga anan maganar sallah ma bata taso ba a farko sai in an karantar da su tauhidi in sun karbi wannan kalimatu tauhid sannan kuma za a tabbatar musu cewa to ku san da cewa Allah ya farlanta muku salloli biyar a tsawon yini da dare domin bayan kalimatu shahada babu abin da ke biyowa baya a wajen mahimmanci sama da sallah sallah ita ce ta komai mahimmanci bayan kalimatu shahada sai ya ce fa'inhum a ƙa'uka ne zane in har sun maka ɗa'a game da wannan salloli biyar sun karɓa sun ci gaba da yi fa'alimhum ka sanar da su annallaha fitar da alaihim sadaka ka tabbatar musu cewa Allah ya farlanta musu wata sadaka a cikin dukiyoyinsu me ake nihi da sadaka ita ce zakka Allah ya kiraye ta da wannan suna a ayoyi da dama sun wuce a lissafa a cikin alkur'ani na daga cikin su ayar da ta gabata khuz min amwalihim sadaqatan tudahhiruhum wa tuzakkihim biha وصلي عليه da fadarsa innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha al aya don haka an ambace ta da sunan sadaka malamai suka ce domin tana nuni zuwa gaskiyar imanin wanda ke fitar da ita in ma ka ce mata zakka ko ka ce mata sadaka shine yace ka sanar da su cewa Allah ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyoyinsu tukhazu min agniya'ihim wannan sadaka za a karbe ta daga gun mawadatansu wa turaddu ala fuqara'ihim kuma za a mayar da ita ga talakawansu wannan gaba ita ce mahallin shahid ma'ana makasudin shigo da wannan hadisi a wannan babi domin malam ya tabbatar mana cewa zakka abu ce wanda Allah ya farlanta ma bayansa kamar yadda a naman zan Allah ya ce ka sanar da su Allah ya farlanta musu sadaka a cikin dukiyoyinsu kuma za a karɓa daga gun mawadatarsu lafazin agniya jam'i ne na gani mawadaci sai dai wadata a ɓangaren zakka ta sha bamban da wadata a ɓangaren wato shine roƙo ko mu ce bara wadata a bangaren abin da ya shahi bara duk mutumin da ya mallaki abincin yini to haramun ne ya je ya roƙo ko ya yi bara in dai ka mallaki abincin yini to baya halatta mutum ya je ya roƙo an gane ko a bangaren abin da ya shafi zakka shine mutumin da ya mallaki nisabi duk wanda ya mallaki nisabi gwalgwadon abin da ya kai zakka idan zinare ne yana da misali gram 85 idan azurfa ce yana da dirhami 200 ko kuma gram 500.95 idan ku kudade ne misali yana da miliyan 1 da jika 275 yana juyawa to duk wanda ya mallaki wannan gwalgwado to sunan shi mawadaci an gane ko domin me yasa shi ma ya mallaki gwalgwadon abin da ya kai ya fitar da zakka don haka kenan in dai sifa ta talauci ce to a wannan lokaci baya halatta ya karbi zakka sai dai wata sifa ta daban kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana a wani hadisi yake cewa ita zakka ba ta halatta ga mawadaci sai domin ɗaya daga cikin al'amurra biyar na daga cikinsu manzan Allah ya ce illa da ya aminin sai ga wanda yake mai aiki a kan zarka menene amin a nan wanda shugaba ya wakilta shi domin tattaro zakka daga gun mawadata ya kawo masa da wanda yake ƙididdigewa yake rubuta adadin abin da ya shigo an gane ko aljihun gwamnati kenan na dukiyar zakka da kuma abin da ya fita da waɗanda suke kula da tsaranta da waɗanda ake wakilta su game da sarrafa ta inda ya dace waɗannan dukkansu su ne ake kiransu al'amilu na alaiha to wannan su ne wato sifa ta farko daga cikin sifofin da ya halatta mutum ya karɓi zakka ko da mawadaci ne ko da shi ne mai kudin garin to a ƙarƙashin al'amilu na alaiha malamai suka sanyo cewa duk wani wanda hukuma nauyin al'umma ya hau kansa ko mawadaci ne ya halatta ya karɓi zakka shi ne suka yi misali suka ce kamar alƙali alƙali an naɗa shi ne a matsayin alƙali an zaunar da shi saboda maslaha ta al'umma to komin wadatar shi ya halatta ya karɓi zakka haka malamin da ya zauna domin ba da fatawa ga jama'a ko karantar da su addini da abin da ya shafi haka to shi ma wannan yana da haƙƙin na ya karɓi zakka ko mun wadatar shi haka wanda yake mujahid wanda ya sadaukantar da rayuwar shi domin yaƙi na ɗaukaka addinin Allah ko mun wadatar shi shi ma wannan ya halatta ya karɓi zakka amma in dai ba domin waɗannan sifofi ba ne to duk wanda ya mallaki nisabi to bai ya halatta ya karɓi zakka haramu ne ya karɓa domin mawadaci ne kamar yadda wani hadisi ingantacce na cikin musnad na al'imamu ahmad da sunani abidaw da sunanin nasa'i wasu mutane biyu sun zo gumman zan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka roƙe shi cewa a ɗauki wani abu daga jikin dukiyar zakka a basu wanzan Allah ya daga ido ya kalle su sama da ƙasa wanzan Allah sai ya ga cewa samari ne waɗanda suke majiya ƙarfi wanzan Allah sai yake cewa in shi ituma a aɗaitu kuma in har kun so in ɗauka in ba ku sai maza Allah yake cewa la haɓa fi hali gani wala li ƙawiyin muktasib auka matsala maza Allah ya ce kusan da cewa ita zakka duk wani mawadaci ba baya da rabu a cikinta maza Allah ya ce wala li ƙawiyin muktasib ko mutum wanda yake kakkarfa wanda yake da ikon da zai je sana'a wanda yake da sana'a to wannan shi ma baya da haƙƙi a cikin zakka amma mutum in kakkarfa ne ba ya da sana'a to wannan ana iya daukan zakka a bashi amma duk mutum wanda yake kakkarfa yana da sana'a to baya halatta ya karbi zakka a harko baya halatta a bashi kuma sannan shi ma in an bashi baya halatta ya karba ko wanda yake mawadaci kenan mutumin da ya mallaki abin da ya kai zakka to shi ma baya da haƙƙi a cikin ta dan haka shine anan yace tu'ukazu min aganiya ihim za a karɓi wannan zakka maza Allah ya ce daga gun mawadatansu wa turaddu ala fuqara'ihim maza Allah ya ce kuma za a mayar da ita ga talakawansu in aka ce talaka kenan duk wanda bai mallaki nisabi ba wanda yake da daidai da miliyan ɗaya yana juyawa sunan shi talaka wannan ya cancanta ya karɓi zakka domin abin da ya mallaka bai kai nisabi ba amma duk lokacin da abin da ya mallaka in ya kai nisabi to bai halatta ya karbi zakka hadisi ne muttafaqun alai hadisi na gaba hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke fada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila nasa manzon Allah yace an umarce ni na ci gaba da yakar jama'a hatta ya shahadu Allah ilaha illallah har sai sun shaida sun tabbatar da cewa babu abun bauta bisa cancanta da gaskiya face Allah mahalicin kowa da komai wa anna muhammadar rasulullah kuma sai sun tabbatar da cewa annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wato manzo ne na Allah wa yuqimus salata kuma su tsayar da sallah a lokatanta wa yu'tuz zakata kuma su bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba za Allah yace fa idza fa'alu zalik in har sun aikata wannan abu da aka ambata kenan sun yi kalimatu shahada sun tsayar da sallah sun bayar da zakka manzo Allah yace asamu minni dima'ahum wa amwalahum wato tabbas sun tsara jinanansu da dukiyoyinsu game da ni zubar da jininsu baya halatta gani ni kuma wawushe dukiyarsu a matsayin ganima maza Allah ya ce ba ta halatta gani ni illa bi haƙƙin islam wato sai da haƙƙi na musulunci kaga wannan gaba tana nuna mana iya abin da yake tsara jinin mutum da dukiyarsa wato shine musulunci duk wanda ya kafirce ma Allah subhanahu wata'ala to jininsa da dukiyar shi halaka ne an gane ko shin haka kawai in kaga dukiyar kafiri sai ka sace ko ka masa ka tsare shi ka masa hin karfi ka kwace a ba haka ba ake ne kasancewar jinin shi da dukiyar shi halaka ne kenan ga shugabanni na musulunci kenan shugabanni na musulunci suna iya kira cewa a fita jihadi kenan a wannan lokaci da jininsu da dukiyarsu halaka ne domin sun kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala to shine anan manzon Allah yace asamu minni dima'ahu manzon Allah yace sun tsara jinanan su game da ni domin manzon Allah shine shugaba shine yake kira cewa a fito jihadi dan haka shi jihadi yana kasancewa a karkashin wato kira na shugaba wanda aka masa mubaya'a aka yarda da shugabancinsa to shine yake kiran jama'a cewa a fita jihadi wa amwalahum da dukiyoyinsu manzon Allah yace illa bi haqqil islam wato sai da haƙƙi na musulunci haƙƙi na musulunci akwai abubuwa da in mutum ya aikata to jininsa ya halatta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi na Abdullahi dan Mas'ud hadisin na cikin sahihai yake cewa la yahillu da mumri'in muslim illa bi ihda salasi as-sayyib az-zani والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة maza Allah ya ce zubar da jinin mutum musulmi baya halatta sai da ɗayan abubuwa guda uku farko maza Allah ya ce a fayyibin zani ma'ana wanda ya taɓa yin aure aure ingantacce idan ya yi zina to jininsa ya halatta a jajjefe shi har ya mutu na biyu maza Allah ya ce wa nafsi bin nafsi wato rai akan kashe ta a sababin ta kashe rai in mutum ya yi kisa na ganganci to shi ma jininsa ya halatta na uku manzan Allah ya ce a tariku lidinihil mufariku lil jama'a mutumin da ya bar addinin sai ya rabu da jama'a ma'ana wanda ya rudda shi ma jininsa ya halatta idan bai dawo bai jaddada musuluncinsa to shine anan yace illa bi haqqil islam sai da haƙƙi na musulunci kaga ita ko zakka haƙƙi ne na musulunci idan mutum ya yi kalimatu shahada ya tsaye da sallah ya bayar da zakatu ya tsara jininsa ya tsara dukiyarsa sai dai haƙƙi na musulunci haƙƙi na musulunci a cikin dukiyar shi ita ce zakka wanda in ya hana to da ƙarfin tsiya za a iya yaƙar shi a karɓi wannan zakka kamar yadda bayani zai zo nan gaba maza Allah sai ya ce wa hisabuhum ala Allah wato bincikar koyayyen al'amarinsu kuma na ga Allah ni dai iya abin da nake aiki da shi zahirin al'amarin abin da ya ɓuya sai a bar ma Allah subhanahu wa ta'ala inda ya mutum ya yi kalimatun shahada ya tsaye da sallah ya bayar da zakatu wannan iya abin da za mu ɗauke shi musulmi ne ɗan uwanmu na gare shi abin da ke gare mu na kan shi shi ma abin da ke kama abin da ya ɓuya a zuciya sai a bar ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda kar mu manta babi ne na musamman wanda ya gabata sanin abin da ke cikin zuciyar bawa kwa wannan ya keɓanta ga Allah subhanahu wa ta'ala don haka shine anan manzon Allah ya ce wa hisabuhum bincikar koyayyen al'amarinsu al'adallahi na ga Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan hadisi yana nuna mana cewa zakka wato abu ce wadda take wajibi kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna cewa an umarce shi ya ci gaba yadda yaƙar mutane sai sun tabbatar da waɗannan abubuwa uku kalimatun shahada sallah sannan zakka haka hadisi na gaba hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke faɗa lamma tufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi rayuwar manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wa kana abubakar radiyallahu anhu abubakar Allah ya kara masa yadda ya zamanto shine khalifa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kafara man kafara min al-arab aka samu wanda suka kafirce wanda ya kafirta ya kafirta daga cikin larabawa domin bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama an samu mutane da dama wato sun yi ridda sun bar addini wanda galibin su kwa wato mazauna kauye ne wanda ba komai ya kai su haka illa jahiltar addini ba su jima da musulunta ubangiji ta'ala ya karbi rayuwar manzansa to aka samu wasu jama'a suka yi ridda suka bar addini kwata-kwata wanda su a iya tunaninsu wato musulunci ya nada tabar masa domin manzan da ya zo da shi ya koma zuwa ga ubangijinsa don haka sai suka yi ridda suka bar musulunci aka samu wasu jama'a daban su kuma suka ce a ai mu daga yau maganar a turo a ce mu ba da zakka bai mata su ba su kawai sun tafi akan cewa bayar da zakka zuwa shugaba wannan ya keɓanta ne da zamanin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka hana zakka wasu jama'a na daban aka samu wasu gungu su kuma suka yi da'awar annabta irinsu musailamatul kazzab irinsu al'aswadul ansi kowanne daga cikin mutanen nan biyu kowanne ya yi da'awar cewa shi ma annabi ne Allah ya turo shi wanda shi musailamatul kazzab tun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana raye ya yi da'awar cewa shi ma annabi ne Allah ya turo shi to waɗannan jama'u uku su ne manyan ayyukan da suka tinkari abubakar Allah ya ƙara masa yadda bayan ya zama kalifa na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shi ne a nan ya ce wa kafara man kafara minal arab wato waɗanda suka kafirta suka kafirta wato daga cikin larabawa wanda galibinsu kwa mazauna ƙauye ne a lokacin nan abubakar allah ya ƙara masa yadda ya haɗa rundunoni na yaƙi masu yawa ya danka jagorancin waɗannan rundunoni na yaƙi zuwa zaɓaɓa daga cikin mayaƙa na musulmi shine amrun al'as da wato khalid ibn al-walid allah ya ƙara musu yadda wata rundunar abubakar ya fuskantar da su na suje su yaƙi waɗanda suka yi ridda suka bar musulunci wata rundunar ya fuskantar da ita aje a yaƙi waɗanda suka hana zakka wata rundunar kuma ya juyar da ita ya fuskanta ta izuwa cewa aje a yaƙi waɗanda suka yi da'awar annabta irin su musaila matul kaza duk a lokaci guda rundunar yaƙi uku ya haɗa to a lokacin da ya haɗa runduna ya tura su su je su yaƙi mutanen da suka hana zarka umar allah ya ƙara masa yadda wanda daman shi ne firaminista na abubakar allah ya yadda da shi shi ne na hannun damarsa umar sai yake cewa kaifa tuƙatilun nasa ya ce ya ababakar ta yaya za ka yaƙi mutane wa kada ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama umirtu an uƙatilan nasa bayan manzan Allah ya faɗa mana cewa an umarce ni na ci gaba da yaƙar mutane hatta ya ƙulu la'ilaha illallah har sai sun faɗi la'ilaha illallah faman ƙala ha duk wanda ya faɗi la'ilaha illallah faƙaɗi asama minni ma lahu wa nafsahu illa bi haƙihi tabbas ya tsara jininsa da dukiyarsa game da ni sai da haƙƙi wanda yake da musulunci wa hisabuhu ala Allah bincikar koyayyen al'amarinsa kuma na ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi abubakar yana wato umar yana kafa ma abubakar hujja akan cewa don mutane sun hana zakka ta yaya za ka yaƙe su bayan manzan Allah ya ce an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun faɗi la'ilaha illallah duk wanda ya faɗi la'ilaha illallah manzan Allah ya ce ya tsara jininsa da dukiyarsa game da ni sai dai da haƙƙi na musulunci to ta yaya za ka je ka yaƙe su abubakar ya ja umar shi ma ya ja abubakar sai yake fada yake cewa wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zaka abubakar yake rantsuwa da ubangijinsa yace wallahi duk mutumin da ya bambanta tsakanin sallah da zakka yace wallahi sai na yake shi duk mutumin da yace sallah zai yi ba zai bayar da zakka ba yace wallahi sai na yake shi sai yace fa inna zakata haqqul mali domin ita zakka haƙƙi ne na dukiya wanda Allah ya wajabta a cikinta dole ne duk wanda Allah ya wadatar da shi yake da wadata abin da ya mallaka in ya kai zakka dole ya fitar da zakka wannan kiyasi ne abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya yi domin ubangiji ta'ala yakan haɗa sallah da zakka a gu ɗaya a wajen ambato a cikin alkur'ani duk inda Allah ya ce wa aqimus salata sai ya ce wa atuz zakata in ya ce ku tsaye da sallah sai ya ce ku bayar da zakka da haka shi abubakar ya ɗauki cewa sallah da zakka hassan da husaini ne ba sa rabuwa duk wanda ya raba tsakankaninsu ya ce wallahi sai na yaƙe shi shi ne iya dalilin abubakar shi kwa umar sai ya kafa masa hujja da wancan hadisi to ta yaya za ka yaƙi mutane bayan manzan allah ya ce an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun faɗi la'ilaha illallah duk wanda ya ce la'ilaha illallah ya tsara jinin shi da dukiyar shi game da ni sai dai da haƙƙi na musulunci to ta yaya za ka yaƙe su shi kuma abubakar sai ya maimaita ma umar sai ya ce masa wallahi da uƙatilan na man farraka bainas salati wa zaka ya ce wallahi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ya ce wallahi sai na yaƙe shi ya ce fa'inna zaka ta haƙul mali ya ce domin zaka haƙƙi ne wanda yake na dukiya to don haka wannan yana nuna mana amana ce idan ka zamanto wakili ne na hukuma duk abin da ka ga na sama da kai zai yi ba daidai ba dole ka faɗa masa gaskiya ka nuna masa cewa haka bai dace ba kamar yadda a nan abubakar shine matsayin khalifa shine shugaba na duniyar musulmi gaba ɗaya a wannan lokaci shi kuma umar shi ne firaministan shi ga abin da shi abubakar ya yi niyya yaƙar waɗanda suka hana zakka shi ko umar ya ce a ya ce ai bai mata su ba a yaƙe su hujja ta domin ga abin da manzan Allah ya faɗa mana don haka karka yi tsammanin cewa mulki ne mai ruwa biyu kowa yana da yancin ya faɗa a a nan nasiha ce ta addini nasiha ce ta addini kuma amana ce akan wakilan gwamnati abinda suka ga zai yi ba daidai ba dole su hada dole su fito su fada masa in ma sauke ka zai yi daga wannan matsayi gare ya sauke ka in kuma kaga cewa sai an yi in zaka iya istikana kuma dole a lokacin nan ka janye to shine anan shine abubakar yake cewa wallahi har aka kai abubakar yana faɗa yana cewa wallahi law mana uni iqalan kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala mali yace wallahi yace masu bada zakka inda mutun za inda za su hana ni iqalan shine da baibayin da ake daure raƙumi na zakka wanda suke bayarwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi laqataltuhum ala mali yace wallahi sai na yake su wai a nan ka zo da raƙumin zakka ba ka zo da dabaibayin shi ba a kan rashin zauwa da dabaibayi abubakar ya ce sai na yaƙe ka mutumin da ya kawo raƙumin fa ka kawo raƙumin zakkar menene laifinka ba ka zo da dabaibayin da za a daure shi ba ya ce to wallahi sai na yaƙe to an ce wanda bai zo da dabaibayi ba za a yaƙe shi ina ga wanda bai zo da raƙumin zakkar ba wannan yana nuna mana himma da jajircewa na abubakar allah ya ƙara masa yadda idan aka ce iqal shine wato da baibaye kenan mayu wa qalu bihi al-ibn abinda ake daure raƙumi da shi shine wani malamin mu yake mana bayani yake cewa asalin wannan abu da larabawa suke dorawa akan hiramun su wanda ake kiran shi iqal wannan dan bakin wannan kin asali yace wannan a lokacin a can da a lokacin kamar misali da baibayi ne na raƙumi in mutum ya hau raƙumin shi sai ya ɗora wannan da baibayi a kan shaka duk inda ya sauka sai ya ɗauko shi sai ya ɗaure raƙumin shi asali abu to kuma sai abin ya ci gaba sai ya koma kayan ado ne a yau kayan ado ne asali kuma amma har yau sunan shi ikan da baibayi kenan shine wannan dan baki abu da suke ɗorawa akan wannan to shi ne ya ce wallahi laumana uni ikada ya ce inda za su hana ni ya ce da baibayi kanu yi addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayarwa zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tare da raƙumin zakka ya ce laƙatar tuhum alamanihi ya ce wallahi zan yaƙe su akan rashin akan hana ni da baibayin da suka yi قال Umar radiyallahu anhu Umar Allah ya kara masa yadda sai yake faɗa fa wallahi yace rantsuwa nake da Allah ma huwa illa an ra'aytu Allah qad sharaha sadra Abi Bakr lil qital yace wallahi al'amarin bai zaman tuba face kawai sai naga cewa Allah ne ya yalwata zuciyar Abu Bakar domin yakar waɗanda suka hana zakka fa arabtu annahu al-haq sai nayi sani na tabbatar da cewa abin nan da Abu Bakar yake nihi na yakar waɗanda suka hana zakka gaskiya ce kasantacciya daga gun ubangiji subhanahu wata'ala Allah ne ya yalwata zuciyar shi ya ganar da shi cewa duk wanda ya hana zakka to yakar shi wannan ya zama wajibi a lokacin nan Umar ya ba Abubakar goyen baya ya ba shi haɗin gwiwa akan yakar duk waɗanda suka hana zakka shi ma Allah ya haskaka zuciyar shi ya gane cewa abin nan da Abubakar ya sa gaba to gaskiya ce wadda take matabbaciya daga gun Allah subhanahu wata'ala to don haka wannan hadisi yana nuna mana a tsari na musulunci ita zakka akan tattara ta daga hannun mawadata a kawo ta ga shugaba shugaba shine zai sarrafa zakka ga inda ya dace a sarrafa ta wannan tsari na musulunci duk wasu abubuwa na tafiyar da ƙasa to zakka tana daga cikin abubuwan da ake tafiyar da ƙasa da su a cikin tsari wanda yake na musulunci a tsari wanda yake na musulunci yanzu kaddara cewa inda za a lissafa a ƙididdige a tattara dukiya ta zakka daga hannun mawadata miliyar nawa za a hada Allah kaɗai ya san iyakarsu Allah kaɗai ya san iyakarta wanda duk miliyan ɗaya gwargwadon abin da za a fitar da zakka a ciki jika 25 ne jikka 25 a miliyan ɗaya jikka 25 to yanzu idan mutum yana da miliyan goma nawa za a fitar da zakka daga kunshi akalla jikka 250 to don haka tsari na musulunci kenan akan tattaro ta daga hannun mawadata shugaba yake da wakilai zai tura su wajen mawadata in lokacin zakka yayi a lissafa a kawo idan aka kawo aka tattara ta aka lissafa kuma shugaba zai tsaya yi nazari ya ga ina ne ya dace a sarrafa wannan zakka to don haka duk waɗanda suka hana zakka to ya zama wajibi akan shugaba ya yaƙe su da ƙarfin tsiya ko da yaƙar su za ta kai su zuwa hallaka dole a yaƙe su a karɓi wannan zakka kamar yadda a wani hadisi bayan ma an karɓa kuma dukiyar sai an raba ta biyu har a karɓi rabi idan mutum ya hana zakka idan aka yaƙe shi da ƙarfin tsiya za a lissafa dukiyar a ƙididdiga a karɓi abin da ya dace na zakka kuma sauran dukiyar shi gaba ɗaya kuma sannan a raba ta tsakiya hannu a ƙwace rabin yana wannan zai sa wasu su shiga hayyacinsu kamar yana wanzu ala sallallahu alaihi salama yake faɗa yake cewa za mu karɓi wannan zakka kuma za mu karɓi rabin dukiyar shi a matsayin kenan hukuma ce aka masa to da haka kenan shi wannan hadisi abubakar Allah ya kara masa yadda abin da ya kafa hujja da shi kiyasi domin Allah na hada sallah da zakka a wajen ambato abu daya shine hujja ta abubakar amma ita hujja ta umar shine manzon Allah ya faɗa cewa an umarce ni da ci gaba da yakar mutane sai sun ce la ilaha illallah in har sun faɗi la ilaha illallah to sun tsara jininsu da dukiyarsu game da ni sai dai da haƙƙi na musulunci inda a ce shi Umar yana da masaniya game da wancan hadisi na Abdullahi dan Umar hadisi wanda ya gabata ke to da ba zai yi sha ba zai yi sha in sha da Abubakar ba kuma inda a ce shi Abubakar yana da sani game da wannan hadisi na Ibn Umar to da ba zai kafa hujja da kiyasi ba da wancan hadisi da yace umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimu sala wa yutu zaka sai ce fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bi haqqil islam wa hisabuhum ala allah domin hadisin ibnu umar manzon Allah cewa an umarce ni na ci gaba da yakar mutane sai sun yi kalimatu shahada sun tsayar da sallah sun bayar da zakka kaga anan idan mutane suka yi kalimatu shahada idan ba su tsayar da sallah ba su bayar da zakka ba jininsu ya halatta hakanan in suka yi kalimatu shahada suka tsaye da sallah suka hana zakka jininsu ya halatta tunda me yace hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus sala wa yu'tuz zakka inda abubakar ya san da wannan hadisi to ba zai kafa hujja da kiyasi ba inda a ce umar yana da sanin wannan hadisi to da ba zai yi sha in sha da abubakar Allah ya kara masa yadda saboda dole sai mutum ya yi kalimatu shahada ya tsaye da sallah ya bayar da zakka sannan jinin shi wato yake tsara jininsa kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahu inna allaha ghafurur rahim haka yace kuma fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din to dan haka wannan yana nuna mana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama takan iya ƙuyuwa ga wasu daga cikin manyan sahabbai kuma wasu kankana su san da abu gaya anan umar bai san da hadisin ba abubakar bai san da hadisin ba kuma hadisin gaya wajen abdullahi dan umar umar a wajen dan shi dan shi yake da sanin hadisin shi bai sani ba sannan kuma shi ma abubakar bai san da hadisin ba don haka wannan yana nuna mana babu wani ko a cikin sahabbai zai yi da'awar cewa ya kewaye da sanin dukkan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ka san wasu wasu baka san su ba don haka yana masu da'awar cewa hadisi kaza ai wane ya ganshi ai bai dauke shi ba wannan duka zancen banza ne babu wani a doron kasa wanda za a ce ya sani hadisan manzon Allah gaba ɗayan su babu wanda ya san su ka san wasu wasu baka san su ba wanda ga ya hadisi ne a kusa Umar bai san shi ba kuma Abubakar bai san shi ba kuma hadisin gaya a wajen yaro karami Abdullahi dan Umar wanda inda Abubakar yana da wannan hadisi ba zai kafa hujja da kiyasi ba wanda inda umar yana da sanin wannan hadisi da ba zai yi sha'in sha da abubakar allah ya kara masa yadda sana hadisi na gaba hadisin abu ayyub al'ansari allah ya kara masa yadda yake cewa lalle wani mutum ya faɗa ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akbirni bi amalin yudkhiluna aljanna ya ce ya manzan allah ba ni labari game da aikin da in na aikata wato zai shigar da ni aljanna a gobe kiyama ma'ana yana son manzon Allah ya sanar da shi wani aiki wanda in ya aikata zai zame masa sababin shiga aljanna qala sai manzon Allah ya ce masa ta'budullah ka kadaita Allah a cikin ibada la tushriku bihi shay'a kada ka daidaita Allah da wani a cikin abin da yake haƙƙinsa ita ce ibada ma'ana kar kai shirka da ubangiji kenan ka kadaita Allah a cikin ibada kada kai shirka farko menene kenan shine tauhidi sai yace wa tuqimus salata sannan kuma ka tsayar da sallah a lokacinta wa tu'tiz zakata sannan ka bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu wa tasilur rahima sannan ka sadar da zumunta idan aka ce sadar da zumunta duk wanda kuka hada kaka na hudu da shi to ka tabbata akwai zumunci tsakaninka da shi dole ka ringa bibiyar su ta hanyar ziyara da yi musu kyauta da taya su murna in abin murna ya samu da taya su jaje in abin jaje ya samu duk wanda kuka hada kaka na hudu da shi to akwai zumunta tsakaninka da shi wannan hadisi malam ya zo da shi domin ya nuna mana fitar da zakka sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da gidan aljanna abubuwa kiyama don haka baban da malam ya yi ya ce cayo wa bayani fadliha da bayani game da fadala ta zakka wannan hadisi ya isa ya nuna mana fadala ta zakka domin sababi ce daga cikin sabubba na dacewa da aljanna a gobe kiyama shine anan manzo Allah ya ce masa da yace ba ni labari game da aikin da in na aikata zai shigar da ni aljanna manzo Allah ya ce masa ka kadaita ubangijinka a cikin ibada la tushriku bihi shay'a kada ka hada bautar Allah da wani wa tuqimus salata ka tsayar da sallah a lokacinta wa tu'tiz zakata ka bayar da zakka wata sidon rahima sannan ka sadar da zumunta sana hadisi na gaba hadisin abu huraira allah ya kara masa yadda ke faɗa anna a arabiyan ya ce wani baƙauye ya zo gumar zan Allah sallallahu Alaihi wasallam idan aka ce a arabi shine sakinu libaniya mazaunin ƙauye sawa'an balarabe ne ko ba balarabe ba shi ne ya ce anna a arabiyan atan nabiya sallallahu Alaihi wasallam lalle wani baƙauye ya zo gumar zan Allah sallallahu Alaihi wasallam faƙala ya rasulallah sai ya ce ya manzan Allah dullani ala amalin idza amiltuhu dakaltul janna yace ya manzon Allah nuna min wani aiki wanda idan na aikata wato zan shiga aljanna a gobe kiyama wanda wannan yana nuna mana yanda mazan jiya suka yi fice sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda su duk kai kawansu da famar su su aikata aikin da Allah zai yadda da su su dace da aljanna a gobe kiyama su ba duniya ba suka sa gaba a su abinda suke nema yaya za a yi su dace da gidan aljanna a gobe kiyama kaga fa anan shi wannan da yazo cha ya rasulullahi nuna mun wani aiki wanda in na aikata wato zan shiga aljanna a gobe kiyama qala sai manzon Allah yace masa ta'budullaha ka kadaita Allah a cikin ibada la tushriku bihi shay'a kada ka hada bautarsa da komai watu kimus salata manzo Allah yace ka ka tsayar da sallah watu uti zakatal mafruda kuma ka bayar da zakka ta farilla an gane ko bayani ya gabata zakka rukuni ce daga cikin rukunin musulunci farilla ce daga cikin abin da Allah ya farlanta ma bayansa shine anan yace watu uti zakatal mafruda ka bayar da zakka ta farilla ma'ana wanda Allah ya farlanta maka wata sumu ramadan maza Allah ya ce kuma ka azumci wata na ramadan ƙala sai yake cewa wallazi nafsi biyadihi rantsuwa nake da ubangijin da mallakar rayuwa ta ke hannunsa in ji shi wannan fa bakawi la azidu ala hadha ta yake wallahi bazan dada ba akan wannan abin da manzon Allah ya faɗa mu iya abin da ya faɗa mu na tauhidi da tsaye da sallah da bayar da zakka da azumtar wata na ramadan ya ce wallahi zan kiyaye waɗannan abubuwa na azidu ala haza ya ce ba zan daɗa komai akan wannan falamma walla lokacin da ya juya baya zai tafi ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wasallam maza allah sai yake faɗa ga sahabbansa wanda suke zaune da shi a wannan lokaci maza allah ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahalil janna duk wanda ke so ya ga mutum dan aljanna da idansa manzo Allah ya ce fal yanzur ila hadha ya kalli wannan mutumin duk wanda yake son ya ga dan aljanna manzo Allah ya ce ya kalli wannan dan haka bayani ya gabata sanin ainihin dan aljanna wanda yana kasancewa ta hanyar wahayi Allah yake turo sako ga manzansa ka faɗa ma wani wani dan aljanna ne to ta hanyar na ake sanin dan aljanna an gane ko don haka sai dai a jimulce ka ce duk wanda ya mutu yana kaza duk mai aiki kaza dan aljanna ne amma ka ce wani dan aljanna ne wannan sai ta hanyar wahayi don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ayyana mana da dama daga cikin sahabbansa cewa waɗannan Allah ya musu alƙawarin aljanna kamar yadda ya zano sahabbansa guda goma abubakar da umar da usman da ali da dalha da zubair da abdurrahman ibn auf da sa'ad ibn abi waqas da sa'id ibn zaid da abu ubaida shine amir ibn al-jarrah gaba ɗayan waɗannan goma manzon Allah ya zano su a lokaci guda yace dukkan su yan aljanna haka kasancewar waɗanda suka yi mubaya'a da shi a ƙarƙashin itaciya manzon Allah yace lan yadjan nar man baya'a tahta shajara au kama qala duk wanda ya mubaya'a da ni a ƙarƙashin wannan itaciya manzan Allah ya ce har abada ba zai shiga wuta ba su ka kusan sahabi dubu da ɗari hudu ne haka waɗanda suka halarci yakin badar su ma manzan Allah ya tabbatar da cewa ‘yan aljanna ne kamar yadda yake cewa ubangiji ta'ala ya tsinkaya waɗanda suka halarci yakin badar da jin kansa ubangiji ta'ala ya ce i'imadu ma shi itun faƙa daga fartulaku ku aikata duk abin da kuka so ubangiji ta'ala ya ce na gafarta muku don haka dai a takaice sanin dan aljanna kenan sai ta hanyar wahayi don haka manzon Allah ya ce duk wanda yake son ya ga dan aljanna to ya kalli wannan mutumin to don haka wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata yana nuna mana idan mutum ya tsare iya abin da Allah ya farlanta masa kadai bai zo da aiki na nafila to wannan ya isa ya kai shi aljanna a gobe kiyama sanan hadisi na gaba hadisin jarir ibnu abdullah albajali Allah ya kara masa yadda ke fada bayatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati yake cewa na kulla mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan tsayar da sallah a lokacinta wa ita'iz zakati da bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a ba sai ce wa nushili kulli muslim da yin galgadi ga dukkan musulmi yin nasiha ga dukkan musulmi wannan iya abin da ya kulla mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan waɗannan abubuwa guda uku tsayar da sallah bayar da zakka yin nasiha ga dukkan musulmi sawa'an ka san shi ko baka san shi ba wannan haƙƙi ne na musulmi akan musulmi dan uwansa don haka dai wannan hadisi shi ma yana nuna mana mahimmancin zakka kamar yadda a nan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake mubaya'a da sahabbansa akan fitar da zakka nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك